الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku a gregorian shida ne ko shida ga watan uku a gregorian kalanda ga watan hudu to yau kama yake damun akar makalla eh shi daga watan hudu a Gregorian kalanda abin nan dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri za mu tashi kan nambar aya ta ainihin wato tara zuwa goma a kara makalla sha tara kai zuwa ashirin e daga nan wala ta kunu ko? na'am na'am ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعم أولئك هم الفاسقون mm.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
Mm.
أصحاب الجنة هم الفائزون
kamar yadda jiya muka yi bayani a Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin duk mumini da kowane musulmi da ya tsaya tsayin daka wajen cewa ya yi wa kansa tattalin lahira domin a nan duniya ne ake neman lahira wani ya tambayi wani ya ce wani meye duniyan ne ya ce duniya ko wani abu ne ya ce domin ku a cikinta ake neman lahira ina fata an gane فاضرب لما آتاك الله الدار الآخرة Mm, ولا تنس نصيبك من الدنيا na'am وأحسن كما أحسن الله إليك na'am ولا تبغ المسعد في الأرض na'am إن الله لا يحب المفسدين Allah madaukakin sarki yace wabtagi fi ma ataka Allahu ka nema cikin abin da Allah ya baka addaral akhira gidan lahira ka nemi du- lahira a nan cikin gidan duniya ina fata an fahimta wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma sannan kar ka manta da rabanka na duniya din wato ka more duniyar ka ta hanyar more ibada ta hanyar more kade ta Allah ta hanyar yin abin alheri ga Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane shine Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kan cewa kowa ya tattalin wannan lahira tasa tun daga nan duniya da Allah ya ja hankalinmu a wannan aya sai ya ce sannan wala takunu kallazina nasullah kar ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da al'amarin Allah malamai suka ce bai yiwuwa a manta da Allah sai dai a manta da umarninsa na fata an ga- an fahimta yasa suka ce nasullaha ai bi ma'ana nasu awamirahu wato sun manta da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sun manta da jan hankalin da Allah ke wa mutane sun manta da kaɗe tahi da ibada sun manta da bin dokokinsa amma mutum ya manta da Allah kwata-kwata wane shi wane baban shi bai isa ba wallahi duk ko kafiri ya san cewa akwai Allah ina fata an fahimci magana ya san cewa shi ya halitta shi ya kaza kawai bauta masa ne ba zai yi ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن
Mm.
قل الحمد لله Na'am.
بل أكثرهم لا يعقلون Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda da zaka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasai gabaki daya ko wa sakara shamsa wal qamara kuma wane ne ya samar da wata da rana ya hore su la yaqulunna Allah Allah ya ce wallahi tallahi da sun ce maka Allah ne dan haka duk kafiri ya san Allah shi ya halitta ya san shi ke juya al'amura ya san shi yayi shi shi yayi baban shi shi yayi baban baban shi na fata an fahimta shi ya bashi lafiya shi ya bashi abinci shi ya bashi gidan zama duk wannan aikin kana taba shi ya san cewa Allah madaukakin sarki ne ya samar masa da shi an gane maganar da kyau ku shi yasa idan suka shiga cikin bala'i da tashin hankali sai su yi ta kiran sunan Allah subhanahu wata'ala إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya ce fa'iza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa ya fara tambal-tambal da su ya fara tangal-tangal da su yana neman kifar da su da'awullaha sai su dinga kwarmawa Allah kira mukhlisina lahu dina a lokacin za su tsantsanta ibada da addini ga Allah saboda suna neman tallafinsa sun san hike taimako hike kubutarwa hike agazawa hike tallafawa da haka sai su ta kwarawa Allah kira Allah ka kubutar da mu Allah ka cece mu Allah za mu kife Allah ka kawo ɗauki Allah ka da'awullaha mukhlisina lahu din amma falan ma najjahum ila albarri Allah ya ce daga ya tseratar da su kan tudu suka z- ji sun taka dandamalin ƙasa Allah ya ce idahum yushrikuna sai su koma kuma suna mana shirka kaji yan banza malam lokacin da suka shiga damuwa sun iya kiran Allah sun iya neman Allah ya yayi amma lokacin da suka samu walwala da jin daɗi komai ya lebur sai su koma suna shegantaka da iskanci da sabo da ainihin wato shirka ga Allah Allah ya sauwaje da haka Allah ya ce kar ku manta da Allah kar ku yi watsi da umarninsa kar ku yi watsi da hana-hanan da Allah madaukakin sarki yayi fa an sahum anfusahum idan kuka mayar da Allah kamar yadda wasu suka manta da shi to Allah shi ma sai ya mantar da ku kawo nan malamai suka ce ma'anar wannan shine Allah zai duka dirsasar da tunaninsu da hankalinsu da sanin ya kamata su mutum ka gan shi da komai na kamala da jamala amma kwakwalwarsa yadda ka san ta akuyar anguwarsu haka take kwakwalwarsa ta yadda ka san ta jakin gidansu haka take tunaninsa yadda ka san na tinkiyar layinsu haka yake fa ansahum anfusahum Allah ya mantar da su su ma su waye ma meye darajar da Allah ya musu ba su ma sani ba wata kima suke da ita wannan martaba ba su sani ba me ya kamata su yi su amfani kansu duniya da lahira wallahi Allah ya ce sai in mantar da su ba za su gane ba ina fata an fahimta Allah ya ce ula'ika humul fasiquna irin waɗannan mutane da suke ainihin wato mantawa da Allah suke watsar da sha'anin Allah suke watsi da umarnin Allah waɗannan su ne cikakken fasikai ai alkharijuna an awamirillahi waɗanda suke fita daga umarnin Allah wa ta'atihi da kuma yi wa Allah da'a sai Allah ya ce la yastawi ashabun nari bai yiwuwa ka haɗa ainihin wato yan wuta wa ashabul janna ka kuma haɗa su da yan wane ne ‘yan aljanna Allah ya ce ashabul jannati su ‘yan aljanna fa kumul fa'izuna su ne masu rabon duniya kuma su ne masu rabon lahira in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alarma a wani guri yake cewa wala tastawi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة na'am ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Allah ya ce wala tastawil hasanatu kyakkyawa bai taɓa yiwa ka daidaita shi wala sayyi'a ko su zo daidai da mummuna ba yadda za a yi kafiri ya zama daidai da musulmi ina fata an fahimta ba yadda za a yi musulman arziki bawan Allah ya zama daidai da kafiri wanda ya kaba wa Allah wanda ya watsar da Allah to shine a nan ma cewa kar ka haɗa 'yan aljanna da 'yan wuta 'yan aljanna su ne rabautattu 'yan wuta kuma su ne taɓaɓɓu a wani guri ya ce am hasiban ladhi najtara husayyi'ati
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم
Mm. Allah ya ce am hasibal ladhina ta- alladhina tarahu sayyi'ati shin kuna tsammanin waɗanda suka tsuwurwurto wa kansu ayyukan banza da aikin sabo an naj'alahum kalladhina amanu za mu sanya su daidai da waɗanda suka yi imani mutanen da ba su da aiki sai saban Allah ba su da aiki sai shirka ba su da aiki sai zina ba su da aiki sai luwaɗi ba su da aiki sai shaye-shaye da tambele kana ga za su taba zama daidai Allah ya ce za ku iya kuna tsammanin za mu daidaita su da waɗanda suka yi imani da Allah wanda ba sa aikata waɗannan miyagun ayyuka ba sa shirka mutanen tauhidi mutanen aƙida mutanen musulunci masu son sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ƙaunarsu masu son annabi masu son matan annabi masu son ƴaƴan annabi da iyalan gidan shi kana ga za su yi daidai da masu zagin sahabbai da masu zagin aliyu da masu zagin umar da masu zagin abubakar da usman da sauran waɗanda suke miyagun bayi cikin al'umma na fata an fahimta kalladina amanu wa amilu salihati za kuna ga za mu daidaita su da waɗanda suka yi imani kuma suke aiki nagari allah ya ce sawa'un mahayahum wa mamatuhum a ce daidai yake rayuwarsu da mutuwarsu wallahi da rayuwarsu da mutuwarsu duk ba ɗaya bane wallahi rayuwar waɗancan rayuwar banza ce rayuwar waɗancan rayuwar hauka ha- ha- hauragiya hayaniya rayuwarsu tambele ne gaba ɗaya wallahi rayuwar masu imani kuwa rayuwar Allah da annabi ne rayuwar imani rayuwar takawa rayuwar aikin alkhairi rayuwar aikin da'a rayuwa wacce take da ita da rayuwa a cikin aljanna ɗaya suke wallahi ba su da wani bambanci saboda rayuwar duniya cikin cikin ibada ka duhulil jannati duniya kamar shiga aljannar duniya ne haka malamai suka ce haka kuma idan ka mutu ka je ka shiga jannatul akhira aljannar lahira ina fata an fahimci magana Allah ya ce kana ganin za mu sanya su daya mutuwar su da ainihin wato rayuwar su zamanto daya Allah ya ce sa'a ma ya hukumuna yayi muni abin da mutane suke hukuntawa su dinga ga tsammanin wai rayuwar dan banza da dan arziki za ta zama daya a gurin Allah wannan abu ne mai muni ma ka zo kana irin wannan hukuncin a wani guri yake cewa afanaja alul muslimina kal mujrimina na'am mm. Allah ya ce al- a- a- alam na ja'al a- menene afa na ja'alul muslimina kal mujrimina yanzu namu za ku sanya musulmi kamar mujrimai musulmi ya zama kamar mujrimin mutum mutumin banza te- tambadadde lalataccen bawa ka sanya shi kamar musulmi bawan Allah mutumin kirki afa na ja'alul muslimina kal mujrimina Allah ya ce malakum me ya same ku ne kam kaifa ta hakumuna ya kuke irin wannan hukuncin Allah da kansa yana tambaya wai hankalinku me ya same shi da har za ku dinga tunanin daidai ne da musulmi da wanda ba musulmi ba daidai ne da mai da'a da mai sabo daidai ne da wanda za a ce yayi yayi a ce ya bari ya bari da wanda za a ce yayi ya ki yi da kuma wanda za a ce ya bari ya ki bari ta ya za a yi ma tunaninku ya dinga hukunta muku irin wannan malakum Allah ya ce me ya samu hankulanku da tunaninku kaifa ta hakumuna ya kuke irin wannan hukunci Allah ce amlakum kitabun ko dai kuna da wani littafi ne wanda kuka gano haka a ciki fihi tadrusuna a cikin haka kuke karatu kuke kuka gano da musulmi da wanda ba musulmi ba da dan kirki da wanda ba dan kirki ba suna iya zama daya a gurin Allah Allah ya ce kuna da wani littafi ne da ya koya muku haka ina fata an gane saboda haka bai yiwuwa ainihin wato haka ta kasance a wani guri Allah ma Allah ya ce wa ba tastawil ha- a'ama mm mm wala yastawil mm mm بمسمع من في القبور الله أكبر الله مدوك كن سركيتي ولا يستوي وما يستوي الأعمى والبصير ba yadda za a yi makaho ya zama daidai da mai gani wannan fa duk ana kwatanta mana mai tauhidi ne da kafiri ina fata an fahimta mai tauhidi shine makaho mai gani hi abin nan mai tauhidi shine mai gani makaho kuma shine mushriki ina fata an fahimta kafiri shine wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumatu wala nur kuma ba yadda za a yi ka kwatanta haske da duhu haka ne ko ba haka ba wala zillu wala harur ba yadda za a yi ka kwatanta inuwa da rana sai ce wa ma yastawi ahya'u walal amwat ba yadda za a yi ka hada kuma rayayyu da matattu rayayyu su ne musulman arziki bayan Allah matattu su ne munafukai da kafirai da masu sabo ina fata an fahimta wala zulumat wala nur wa ma yas in an in anta illa nadhir ba komai bane kai face kai mai ainihin wato gargadi ne da kuma tunatarwa ina fata an fahimta wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kuma kai baka isa ka zamanto kana jiyar da wanda yake ainihin wato kabari ba ina fata an gane saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana bai yiwuwa ka hada waɗannan da waɗancan da waɗannan da waɗancan ba zai taɓa yiwuwa ka hada su guri ɗaya ba ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin kowanne da kowanne an gane maganar da kyau ko saboda haka dai ya ku bayan Allah ku sani cewa lallai ba zai taɓa yiwa 'yan aljanna da 'yan wuta su taɓa zuwa ɗaya ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن يسيء
ƙalilan قليلا ما تتذكرون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma tas- wa ma yastawil a'ama wal basiru ba yadda za a yi ka haɗa makaho da wanda yake gani makaho shine mushiriki kafiri ɗan bid'a tambaɗaɗɗe lalatacce mai gani kuma shine musulmi ahlu sunna bawan Allah mabiyin Allah mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal basir walladina amanu wa amilus salihati kuma ba za ka haɗa masu imani da Allah kuma wanda suka yi aikin kirki walal musi'u da kuma masu sabo ba ina fata an fahimta ba zai taba yiwa ka hada su ba Allah ya ce qalilan amma kaɗan ne daga cikin ku ma ta tazakkaruna waɗanda suke tuntuntuni da tunani da hangen nesa akan ainihin wato wannan an gane magana da kyau ko a wani guri alarama Allah ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal muslimin الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Allah ya ce am naj'alul ladina amanu ko kuna so mu sanya waɗanda suka yi imani ne wa amilu salihati da kuma waɗanda suka yi aikin kirki kal mufsidina fil ardi su zama daidai da wanda suke mabarnata a doron ƙasa ina fata an gane a ce waɗanda suka yi aikin kirki bayin Allah na gari waɗanda suke kan tafarkin Allah layin Allah sabil na Allah sabil na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin sahabbai wanda suke biyayya ga Allah da da'a ga Allah da kaucewa aikin banza da aikin sabo Allah ya ce kuna so mu sanya su ne kal mufsidina fil ardi daidai suke da mabarnata mutanen banzan da suke doran ƙasa na fata an fahimci magana am naj'alul muttaqina kal fujjari ko kuma kuna so mu sanya masu tsoron Allah daidai da wanda suke fajiran bayi a doran ƙasa zai yiwu don Allah jama'a ai haka ba zai yiwu ba dole ne ya zama waɗancan daban waɗannan daban na fata an gane makomar waɗancan daban makomar waɗannan daban layin waɗancan daban layin waɗannan daban yasa nake gaya muku na ce abin da duk zai sa ka ga an haɗa layi tsakanin ɗan iska da mutumin kirki to ɗayan biyu ne in ma dai ta zama dole ba yadda aka iya misali a ganka a mota shi ma ya zo ya shiga motar ba yadda kuka iya dole ku yi tafiya tare in ka je ka sauka a sahiyar ka shi ma ya sauka a tashar sa ba shi kenan ba wannan haduwa ta dole ta hada ku ba yadda kuka iya ko dai a gidan haya ko a ofis guri daya ko a rumfar kasuwa ga taka ga tasa ba yadda ka iya sa- dole za ku zauna in ku ba haka ba to sai dai alaka ta ka dora shi akan layi ya bar wannan iskanci da hegantakar da yake haka ne ko ba haka ba shine kadai to alaka ta uku na billahi min hadhihi alaka alaka ta uku shine a ce kai ma kana biye masa akan abin da yake yi na aikin banza to dama alakar guda uku ce ko dai alakar dole ba yadda ka iya gurin zama ya haɗa ku gurin hulɗa ya haɗa ku harkar kasuwa ta haɗa ku harkar mu'amala harkar aikin gwamnati tafiya a jirgi tafiya a mota ko dai wani abu makamancin haka to nan ba yadda ka iya Allah Allah kake yi a zo tasha ka fita ka bar mutumin banza haka ne ko ba haka ba fata kake kar ma bala'in da ke tattare da shi ya zo ya rugunsuma da ku to dan ka hawo mota da ɗan giya ka sani Allah ya fushi da shi ya ɗaga motar ya buga ta da ƙasa kuma kai kana ciki ban gane ko kun fahimta ba so kaga alaƙa da mutumin banza sai in ta zama dole shine mai ahalari ya ce bai halatta da gare shi ya yi abota da fasiki wala mujalasatuhu bai halatta ya zauna guri ɗaya da shi ba illa li darurati sai fa idan larura ta kama an gayyace shi ɗaurin aure kai ma ka zo to sai ku zauna a ɗaura ana ɗaurawa ka yi gaba na fata an fahimta aikin ku ofis ɗaya ga bencin ka a can ga can Allah Allah kake tayin din tahi ya tahi ka tahi ka yi gaba shi ma ya yi gaba amma a ce yadda kake son hulɗa da mutanen arziki haka kake hulɗa da mutanen banza to kitta an ta kuna munafikan kana dab da ka zama munafiki in baka yi a hankali ba layin mutanen banza daban Allah ya jikan Dr. Mansur Isa Yalwa kwanan nan nake ganin bidiyo clip din sa yake cewa ai akwai mutanen da wallahi ko gayyatar musallar su akai wallahi ba za mu je ba yace ba za mu je ba a ce sun mutu a ce ala gafarta malam ana gayyatar ku sallah muhammad nasiruddin albani a cikin ahkamul jana'is ya kawo babi da ke magana akan sallah akan fasikan mutane mutanen banza waɗanda kowa ya shaide su mazinata ne ko yan giya ne ko yan luwaɗi ne ko wasu la'anannun bayi duka an shaide su cewa haka ɗabi'ar su take shin ya halatta a ganka kai akara maka Allahu ka je mara sallah a halin ya mutu yace bai halatta ba yace a haɗo yan yuyuyu da yayaya irinsa da 'yan babobi da 'yan waɗanda suke masu cinkon kayi na fata an gane sai a haɗo su sai a ce to ku zo kumar sallah sai a samu ogan 'yan banza da gaske a ce kai ne liman ya ni ne liman ɗin kuma a ce ai aka rama kalla kai ne liman yanzu ni din ne liman kenan a ce ai kai ne liman wuce kawai na shi kansa yana mamaki wai shi ne liman limamin 'yan banza ba ka zama limamin 'yan banza na fata an fahimta to shine shine dole ne mu gane akwai bambanci tsakanin na kirki da na banza wallahi akwai bambanci idan an ganka kana tare da hito ya zama kana isar mar da saƙo ne ne ya dawo layin ka kai ma amma kada ya zamanto kai na kirki ne amma a dinga ganin kuna hulɗa da mutanen banza ba daidai ba ne in dai ba alaƙa ta gyara ba da irin wannan alaƙar ne kaga malam daurawa a zaune a ofis da murja kunya kai in ba dan alakar gyara ba me ya hada malam daurawa da wannan lalatacciyar yarinya malam ban gane ko kun fahimta ba in ba alakar gyara ba ina hanyar jirgi ina hanyar mota malam ta ina to amma da ke gyara su ake so a yi dole ka yi haƙuri su zo inda kake ka tattauna da su ka yi jawabi har ma ka ɗauki ɗan kyauta ka ba su malam daura ya ce a aljihunsu yake ɗaukar kuɗi ya ba su ya ce su je su sa data ku je ku sai kati amma dan Allah kar a dinga dora batsa kar a dinga dora kaza a dinga daukar malamai ana dorawa in ba alakar gyara ba ta ya za a yi waɗannan su haɗu a layi ɗaya malam to wannan shine kaɗai abin da zai haɗa ka da su sai kuma haɗuwar dole to shine muka ce ta uku shine alakar da zaka ga mutum musulmi bawan Allah amma yana da hulɗa da mutanen banza Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe to shine yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi shin za mu sanya waɗanda suke sun yi imani da Allah suna aikin arziki kamar mabarnata a doron ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjari ko kuma kuna so mu sanya ainihin wato masu tsoron Allah kamar ainihin wato waɗanda suke fajirai mutanen banza wanda ba sa bin Allah subhanahu wata'ala na fata an fahimta shine yace ashabul jannati humul faizuna ai adda abin nan annahuna al muslimuna min min min iqabillahi ko ko min azabillah wato annajuna almuslimuna min azabillahi wato su ne waɗanda suke kubutattu musulmai wanda Allah ya kubutar da su daga cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga wuta da ni da ku gaba ke daya to sai ya ce ne kuma alaramma لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
na'am وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون na'am هو الله الذي لا
na'am هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن mm.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Mm.
سبحان الله عما يشركون
na'am هو الله الخالق البارئ المصور mm.
له الأسماء الحسنى na'am يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lau anzalna hadhal qur'ana da a ce za mu sauke wannan alqur'ani ina fata an fahimta ala jabalin akan wani dutse la ra'aitahu khashi'an Allah ce da ka ganhi cikin firgici da tsoro da tashin hankali hina la ra'aitahu khashi'an mutasaddian da ka ganhi yana tsatsagewa shine ma'ana at-tasaddu wato tsatsagewa da kyakkecewa da farfashewa da watsewa gaba daya da za mu sauke wannan alkur'ani ainihin wato akan wani dutse Allah ya ce da ka gan shi mutasaddian yana ainihin wato kyakkecewa khashi'an kuma yana cikin tsoro da firgici da tashin hankali ina fata an fahimta min khashiyatillah saboda tsoron Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu waɗannan misalan muna buga shi ne linnasi ga mutane la'allahum yatafakkaruna ko da za su zamanto masu tuntuntuni da ainihin wato tunani wannan shi yake nuna ashe kenan in har zuciya ko amana har in har dutse za a sauke masa alkur'ani ya kece ya daddatse ya faffashe ya rugurguje ya higa cikin tashin hankali da tsoron Allah to min babu aula da ya zama zuciya mai laushi ce ba mai tauri kamar dutse ba ita kan ma ta narke idan an sauke mata alkur'ani ina fata an fahimci magana shine misalin da Allah madaukakin sarki yake so ya buga mana an gane magana da kyau ko shine misalin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya buga mana in har dutse da yake da tauri dutse da yake da ƙarfi kyamkyam in aka buga ma shi she dai kanka ya fashe ba dai shi ya fashe ba amma aka sauke mar ƙur'ani zai tsatsage ya daddare ya kyakkece ya farfashe to ya kamata zuciyarka kai kuma an sauke maka ƙur'ani a ciki kai musulmi ta narke ta zama ruwa gabaki daya yasa a wani guri Allah ya ce thumma qasad qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati قلوبهم من بعد ذلك بين الحجارة أو أشد قسوة mm.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار Mm.
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء na'am وإن منها لما يهبط من خشية الله
mm.
وما الله بغافل عما تعملون Allah ya ce thumma qasad qulubukum min ba'di dhalika sa'annan zukatanku suka kekashe bayan haka domin malamai suka ce wannan summa ce da tartibil akhbari summa ce da take jeranta bayanai da labaran kafirai da yahudawa cikin labarin ku kun yi kaza cikin labarin ku kun yi kaza cikin labarin ku kun yi kaza sannan sai Allah ya ce thumma qasad qulubukum sannan cikin labarin ku kuma zuciyarku ta kekashe ina fata an fahimta min ba'di zalika bayan haka fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ka zama kamar dutse ko ma ta fi dutse kekashewa sai Allah ya ce wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min hulama daga cikin duwatsu akwai wanda ke kecewa ruwa na fita a cikin sa haka ne ko ba haka ba wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah daga cikin su akwai wanda ke takke cewa ruwa ya fito a cikin sa kai akwai ma wanda idan aka ja aya yakan rikito daga sama ya fado ya dare ya watse gaba ke da lama yahbitu min khashyati Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu wa wa ma Allahu bighafilin Allah bai zamanto mai rafkana ba amma ta amaluna daga barin abin da kuke aikatawa ya tabbata a ruwaya lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka gina mar masallaci ba a gama gyara masallacin ba annabi yakan yi khutuba akan wani kututturen dabino sai zo ya taka shi yana kut- yana huduba akan shi ina fata an gane yana huduba akan shi to daga baya da aka samu dan sukuni aka samu nutsuwa a Madina aka gyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka cire wannan kututturen dabino aka gina mar mimbari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo zai hau ya zo zai wuce ya tafi masallaci zai shiga ya hau kan mimbari ya khutuba sai ya wuce ta wannan kututturen dabinon da aka saro shi daga cikin masallaci aka jefo shi waje wallahi sai ya ji wannan kututturen dabino yana kuka kamar yadda jinjiri ke kuka mana saboda tsabar tsoron Allah annabi na hawa kansa ya ja aya da hadisi ya yi jawabi ya karanta ƙur'ani wannan ta sa takaicin haka ta daina faruwa da shi ya sa wannan kututturi ya dinga kuka yana haniniya mutanen madina sahabban annabi muhammadu babu wanda bai ji kukan wannan kututturen da binan ba har sanda da annabi da ya ga kukan ya yi yawa sai ya dawo ya zo sai ya ɗauki kututturen ya rungume shi yana rarrahinsa kama tuhanni ul'ummar sabiya kamar yadda uwa take rarrahin jinjiri sahabbai suka ce muna jin kukan yana yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa shishikar kukan tana ƙasa ƙasa har muka daina jin kukan wannan kututturen dabino wannan saboda tsamar tsoron Allah mala kututturen dabino ya yi wa manzan Allah kuka ya yi wa alƙur'ani kuka ya yi wa hadisi kuka amma kai ana karanta ma ƙur'ani ba abin da ya dame ka yasa a wani guri yake cewa walau anna qur'ana suyirat bihil jibal ya isa haka a daren ma Allah ya ce walau an hadal qur'an walau an alquran suyirat bihil jibalu da a ce akwai wani abin karatu wanda in an karanta shi suyirat bihil jibalu duwatsu za su narke saboda wannan karatun an qutti'at bihil ardu ko kuma tasirin karanta shi ya sa ƙasa ta tsantsake ƙasa ta dinga faffashewa au kullima bihil mauta ko kuma tasirin karanta shi tasirin karanta shi yasa idan an karanta shi za a iya yi wa matacce magana malamai suka ce jawabu launin lakana hadhal qur'an da wannan qur'anin ne zai zama in an karanta shi za a iya yi wa matacce magana da karatun shi ƙasa za ta tsatsage ta kyakkece saboda shi wannan ƙur'ani shine wanda inda za a yi magana a kansa za a karanta shi dutse ya kai ya narke ya zama gari ya riddige ga baki ɗaya jama'a walau anna qur'ana suyirat bihi aljiba aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta jawabu law suka ce lakana hadha al-qur'an al-munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan qur'ani ne zai zama idan aka yi haka wallahi tallahi ya kai ya sa ƙasa ta kece ya kai ya sa dutse ya fashe ya kai ya sa duk wani abu ya rikice idan aka karanta a kansa amma dan adam ba ruwan shi a karanta ai jawabi ai komai baya hana ya canja al'amarin da yake na sabon Allah baya saka hiya higa taitayinsa baya sa ya dawo cikin hayyacinsa saboda tsabar kekahewar zuciya irin da dan adam Allah ka raba mu da kekahewar zuciya Allah ka raba mu da kekehewar zuciya to shine yake cewa ainihin wato law anzalna hadha alquran da zamu soke wannan alqurani ala jabalin akan wani dutse la ra'aitahu khashi'an Allah ya ce da kaga wannan dutsen yana cike da tsoro da firgiti da tashin hankali mutasaddian yana cewa yana farfashewa min khashiyatillahi saboda tsantsar tsoron Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu waɗannan misalai nadribu halin nasa muna bugawa mutane su ne la'allahum yatafakkaruna ko za su dawo su shiga hayyacin su su yi tunani akan Allahn su su yi tunani akan bauta masa da kaucewa daga saba mishi sai Allah ya ce huwa alladhi la huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allah shine Allah wanda babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi Allahu akbar Allah na yaban Allah ina fata an fahimci magana Allah na jinjina wa Allah ina fata an gane huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ma'ana yana jinjina wa kansa kenan karka dauki ma'anar da wata ma'ana daban huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki shine wanda ba wanda ya cancanta abauta masa ai masa da'a sama da shi alimul ghaibi Allah shine ya san gaibu abin da ya ɓuya ga mutane shahada kuma shine ya san abin da yake bayyane huwar rahmanu Allah shine ar-rahman wanda yake mai kyauta malamai suka ce ar-rahman ana nufin allazin tala'a rahmatan wanda ya cika ya batse da rahamarsa na fata an fahimta shi yasa ma yazo ala wazni fa'alan ala wazni fa'alan kamar ka ce jaw'an kamar ka ce gabuban kamar ka ce atashan wato wanda ya cika ya batse da jin kishirwa jau'an wanda ya cika ya batse da jin yunwa gabuban wanda ya cika ya batse da fushi yana da fushi mai yawa ina fata an gane to shine rahman wanda ya cika ya batse da rahama rahamarsa tana da yawa kamar yadda ya faɗa a wani guri cewa wa rahamati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladhina yu'tuna zakata ko san rahamata ta wadaci ta yalwaci komai zan rubuta ta zan tabbatar da ita ga waɗanda suke biyayya gare ni suke bada zakka suke aikin alheri suke aiki na gari da haka ala wazni fa'alan rahman mai yawan rahama wanda rahamarsa ta cika ta batse wajen wajen aiwatar da ita ga bayansa ar-rahim suka ce ala wazni fa'il rahim fa'il wato ita kuma ta wato rahama ta luzumci wato yadullu ala luzum suka ce yana, yana nunawa a kan luzumta wato yadda rahamar take cikakkiya to kuma tana zartuwa ga bayi sannan bata ta waya shine ma'ana arrahim wato ta luzumci cikatta bata raguwa bata karewa bata zagonyewa bata barbadewa ina fata an fahimci magana mai sadar da rahama ga bayi ba tare kuma da rahama ta sauka ko kuma ta ragu ba shine ma'ana arrahim huwa arrahmanur rahim sai Allah ya sake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa shine dai Allah wanda babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi almaliku shine wanda yake mai mulki mai mulki ya mallaki komai lahu mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai ga baki daya nasa ne mulkan wa khalqan wa tadbiran da mulki da halitta da juyawa gaba ɗaya na hannun Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta almaliku alƙuddus malamai sun fassara guda biyu na farko suka ce lafazin alƙuddus yana ɗaukar wato kasirul baraka mai yawan albarka shine ma'anan alƙuddus wato Allah yana da yawan albarka duk abin da Allah ya saka wa hannu sai ya yi albarka duk abin da Allah ya tofa albarkacin bakinsa a kansa ko albarkacinsa a kansa na fata an fahimta to wannan abin sai ya yi albarka shine ma'anan alƙuddus wasu malamai kuma suka ce a'a al-quddus ay al-munazzahu an kullun naqa'is wal uyubi wato wanda ya tsarkaka daga dukkanin ababen tawaya da dukkanin wani aibi Allah bahi da aibi ko kwaya daya Allah bahi da tawaya ko kwaya daya baya bacci domin bacci aibi ne dan he ka gaji kake bacci shi ku Allah bai gajiya la ta'khudhuhu sinatun Allahu la ilaha illa huwa al-hayy
na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abu mota bisa cancanta na bauta da dacewa sai shi na fata an fahimta Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum shi rayayye ne rayuwar da ba a san farkonta ba kuma ba ta da ƙarshe alqayyum tsayayyen sarki wanda ƙayyumiyarsa ba irin kayyumiya ne irin ta wane da wane ba yanzu umar falo yadda ya tsaye nan an jima zai gaji ya zauna to shi kayyumiyar Allah ba haka take ba ina fata an fahimta yana da kayyumiyar da ba a san farkonta ba ba a san karhenta ba kuma bai gajiya to shine almunazzah wanda aka tsarkake shi almunazzih wanda aka tsarkake ko almunazzah wanda aka tsarkake min kulli ko an kullin naqa'is wal uyubi wanda aka ya zama ya tsarkaku daga dukkanin naqasu ko kuma ainihin wato aibi baya bacci baya ainihin wato gyangyadi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki baya gajiya dangane da abin da ainihin wato a yake halitta ko kuma yake gudanarwa na aikinsa wa ma masana Allah ya ce walaqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sai ya ce me wa ma massana min lugu hakika mun halici sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida kuma Allah ya ce ba mu gaji ba ma'ana halittar da muka yi a cikin kwana shida ba wai muna mun- mu- ya gagare mu mu gina sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kiftawa da bismillah ba ma domin ita kanta kiyamar wa ma amru sa'ati illa
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب Allah ya ce al'amarin kiyamar kanta gaba ɗaya da tahin kiyamar da shiga wuta da aljanna da hisabi da duk wani abu da kasan na rugunsumin kiyama illa kalamhin basari face kamar kiftawar ido au huwa aqrabu ko ma mu ce yafi kusa yafi gajarta daga kiftawar ido
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر wa ma amruna Allah ya ce al'amarin mu bai zamo ba illa wahidatun face kwafa ɗaya kwala na fata an fahimta kalamhin bil basri kai ka ce kiftawar ido mun gama da komai kawai so ba wai wahala ne Allah ya sha wajen halittar sammai da ƙasa a cikin kwana shida ba a shi ya tsara haka kawai ganin damarsa ne ya sa ya yi haka ba wai dan ba zai iya yi cikin kiftawa da bismillah ba domin inna ma amruhu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون innama amruhu Allah ya ce sani dai al'amarinsa yadda yake idza arada shay'an in ya nufaci faruwar abu innama yaqulu lahu kun Allah yana ce masa kasance ne fa yakunu sai abin kawai ya kasance na fata an fahimta yawwa dan haka al'amarin Allah tsakanin kafin ne da nunu kafin kafin din da nunu din su zama kun shi kuma har yayi abinsa kafin ka karanta ya zama kun kafin ta daura nunu na fata an fahimta har ya zartar ma an gama Allah ya shirya da mu to shine yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik shine Allah wanda babu babu an bauta bisa cancantar dacewa sai hi al-maliku mai mulki al-quddus wanda yake al-quddus tsarkakakken sarki assalam malamai suka ce yana daukar fassara guda biyu zuwa uku ko dai ya zama assalamu wato mai amintar da bayinsa ranar tashin alkiyama ya higar da su cikin gidan aminci domin ya ce lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يصنعون Allah ya ce lahum darus salami inda rabbihim gidan aminci ya tabbata ga bayin Allah ita ce aljanna a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum shine majibincin al'amarinsu bima kanu ya amaluna ne ina jin alaramma saboda abin da suka kasance suna aikatawa ina fata an gane to suka ce wato al, al abin nan as- assalam bi ma'ana allazi yuslimu ibadahu bi dukhulihim daras salam yawmil qiyamah wato wanda yake kubutar da bayansa ya amintar da su ina fata an gane don ya shigar da su gidan aminci a ranar tashin alkiyama ko kuma suka ce assalam bi ma'ana assalamatu wato shi kubutacce ne min kullin naqa'is wal uyubi Allah ya kubuta daga dukkanin wata tawaya ina fata an fahimta ko duk wani aibi da za a danganta shi da idan haka Allah ya kubuta daga wannan an gane maganar da ke ku duka yana daukar wannan ma'ana kamar yadda wasu malamai suka ce almu'minu Allah shi ne almu'minu almu'minu mai gaskata bayan shi wato ya gaskata domin a ma'anar al'iman a tasdiku gaskatawa to Allah ya gaskata annabawa ta hanyar yarda da su da ya turo su a matsayin manzanni domin idan Allah bai yarda da su ba ai ba zai turo su manzanni ba haka ne ko ba haka ba ba zai amince da su ya turo su su wakilce shi su zamanto masu isar da saƙonsa a doron ƙasa ba to don haka Allah shine al-mu'min wanda ya gaskata abin nan annabawa ya gaskata manzanni wajen turo su da sako da littattafai zuwa ga mutanensu ina fata an gane ko kuma al-mu'minu malamai suka ce mai gaskatawa mai ainihin wato gaskata waɗanda suke cikin addini ya ba su ƙwarin gwiwa da ainihin wato wato aminci cikin al'amarinsu kamar yadda Allah ya maɗaukakin sarki ya ce a ra'aitar ladhi a أرأيت الذي a'a wacce aya li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was sayf الرحمن الرحيم na'am لإيلاف قريش mm.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف sai ce me فليعبدوا رب هذا البيت Mhm.
الذي أطعمهم من
suka ce almu'min shine ma'anar wannan aya ta kusan ƙarshe a cikin wannan sura allazi at'amahum min ju'in wanda Allah ya ciyar da su abinci ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum sannan Allah ya amintar da su shine almu'min ana min khawfin daga duk wani tsoro Allah yana gorantawa Qurayshawa ne dangane da ni'imar da ya musu wanda kuma suka fassara da cewa mai gaskatawa sun ɗauko waccan aya da take cikin suratu Yusuf wa ma anta bi mu'minin lana wa ma anta bi mu'minin lana suna cewa babansu lalle duk da cewa zai yi wahala ka iya gaskata mu walau kunna sadiqina ko da abin da muka faɗa maka gaskiya ne to ma'ana Allah ya gaskata bayinsa ya gaskata manzanninsa ya gaskata annabawansa ko kuma ya ɗauki kalmar wato amintar da su daga duk wani tsoro da duk wani tashin hankali domin in ba dan amincin da Allah ya saka mana ba a zukatanmu kafiran duniya sun kai su firgita mu mu daina ma addinin gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba saboda sun fi mu yawa sun fi mu makamai sun fi mu technology sun fi mu kaza sun fi mu kaza kowanne mataki aka zo sai kaga mumu ne a ƙasa su ne a sama to in ba don wannan aminci da muke da shi daga gurin Allah cewa akan daidai muke ba eh to da ba za mu samu ƙwarin gwiwa na bautawa Allah ba ina fata an gane ƙwarin gwiwa na mai addinin ba to amma saboda wannan ƙwarin gwiwar da Allah ya bamu ya sa ba ma kallon su a bakin komai muke yin addinin mu wala na khafu fillahi lawmata la'in ba ma tsoro dangane da ubangiji wani zargin mai zargi na fata an fahimta ta bakin na kala rawi ya ce ba ma tsoron gajeren malami lajikan kala rawi eh eh almuhaimin ko to almuhaimin Allah madaukakin sarki ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwal maliku mun ji ma'anarsa alquddus mun ji ma'anarsa assalam mun ji ma'anarsa almu'min shi ma mun ji ma'anarsa sai almuhaimin malamai suka ce almuhaimin shine wanda ya ke da mallakar komai da komai shine hakikanin fassarar da ake masa domin in ka ɗauki asalin ma'anarsa ta larabci to ma'anar kuma da zai danganta ta zuwa ga Allah mummunar ma'ana ce domin almuhaimin abin da ake nufi shine wanda ya mamayi komai to a cikin kalmar mamaya ko da da hausa ai kaga akwai kamar rungumar abin da ba naka ba ɗebo abin da ba naka ba wawuro abin da bai zai ba mallakar ka ba ina fata an fahimta to shi kuma komai na Allah mallakarsa ne ko ba mallakarsa bane mallakarsa da haka sai a ce wanda ya mallaki komai ba wai wanda ya mamaye komai ba domin in an fassara hakikanin kalmar da ma'anarta to za ta ba da mummunar sifa zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an gane da haka almuhaimin wanda ya mallaki komai cikakkiyar mallaka nasa ne ba wanda ya isa ya kinkaho da abin in ba shi ba subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati wa ma fil ardi mallakar sa ne abin da ke cikin sama da ƙasa gabaki daya wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa wa ma ta hatar tsara da kuma abin da ke karkashin ƙasa gaba daya mallakar Allah ne ina fata an fahimta to shine al-muhaimin al-aziz wanda kuma yake al-aziz mabuwayi wannan kan mun sha fassara ta ba za mu tsaya dogon bayani ba al-jabbar malamai suka ce allazi yujbiru ibadahu ala ma yasha'u Allah shi ke sa bayansa su yi abin da yake so shi ne aljabbar wasu kuma suka fassara aljabbar ay allazi yujbiru alkassar ko alkassarun wato wanda ke dora wanda suka karye wato in ka ɗauki da ma'anarsa alhaƙiƙi wato Allah shi ke dora karyayyu ina fata an fahimta to sai ka ɗauki ma'anar karyayyun kuma ku ta zama guda biyu ko dai karyayye a bangaren tattalin arziki ko jari ko kaza to Allah ne ke menene ke dora shi huwa allazi yujbiruhu Allah shi ke dora wanda suka karye ko kuma ka dauki ma'anar karyewa ta ma'anarta ta haƙiƙa shine wanda ya karye a kafa ko ya karye a yatsa ko ya karye a kaza ko ya karye a kaza ina fata an fahimci magana to Allah shi ke dora shi domin lokacin da likita yayi dori da lokacin da mai dori aka kai ka ya dora ka shin tsakaninka da Allah kai da kanka ka yarda ka ɗoru ba ka yarda ka ɗoru ba shi dai ya yi aikinsa amma waye asalin mai ɗorawar da haɗa kahin ya liƙe shi ne Allah shi ne ma'ana aljabba an gane maganar da kyau ku wanda ke ɗora wanda ya karye in ma ta fannin tattalin arziki in ma ta fannin abin da ya shafi menene wato jarinsa sannan kuma ko karyewa ta abin da ya shafi kashinsa ko kafarsa ko hannunsa ko wani abu daga cikin kasusuwan bawa shine ma'anan aljabbar shine muka koyar muku da da ku wacce addu'a ko wajburni ko Allah ka dora ni ka dora ni ma'ana dorawa ɗayan biyu ko dai dora ni jari na ya karye ko kuma dora ni kafata ta karye ina fata an fahimci magana al-amin sun ma'amin al-mutakabbiru malamai suka ce almutakabbiru hakikanin fassararsa shine Allah mai jiji da isa daban kama malam dan adam an hana shi ya takabburanci amma Allah almutakabbiru ne shi ya yana da ikon ya girman kai yasa a wani guri yace alkibri ya uridai girman kai gwadona ne duk wanda ya kuskure ya ɗauki gwadona ya saka Allah ya ce billahi lazi idan na tasa shi a gaba sai na ga bayan shi wallahi shine almutakabbir Allah ne yake da iko ya nuna bankama da isa dan ya kai har ya wuce an gane magana da ke ko amma kai dan adam dole ka rankwafar da kai dole ka risina dole ka dinga bi a hankali dole ka sassauto kai mu'amala da kowa kar kai girman kai amma Allah ya ga dama ya girman kai Allah ya ga dama kai masa magana ya ki kula ka ba shine girman kan ba ya ki kula ka ya ga dama ka roƙa ya hana ka ya ga rayuwa ka ce ba na Allah ce ba zan bayar ba duk ba shi ne ma'anar girman kan ba da Hausa to Allah ne kadai yake da wannan ya ise ya haka har ya wuce haka ma amma kai idan aka roƙe ka ka hana kuma kana da hi sai ka ji Allah na kokarin kama ka haka da ko ba haka ba in aka yi ma sallama ka ki amsawa sai ka ji Allah na kokarin kama ka saboda ka ɗauko rigar da ba taka ba ka rataya a wuyanka ban gane ko kun gane ba an gane maganar da kyau ko to shine almutakabbir Allah ya ce subhanallahi amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke masa shirka gabarin abin da suke masa tarayya Allah ya sake cewa huwallahu alkhaliq Allah shine alkhaliq wanda ya halitta wanda ya halitta ba wanda ya halitta sai Allah ina fata an fahimci magana ba wanda ya kirkiri abubuwa gaba daya a duniya sai Allah subhanahu wata'ala albari'u wanda kuma ya kirkiro ba tare da ya kwaikwaya gurin kowa ba dama malamai suka ce alhalku tana ɗaukar ma'ana guda biyu na farko ijadu shay'a min al'adam samar da abu daga babu wake samarwa daga babu shine albari'u kenan shi ya kirkiro abin shi ya kago shi yanzu don Allah in aka ce ka ɗebi ƙwayar ƙasa wannan a waje ka je ka nemo wani abu mai irin garin ƙasa wanda ba wannan ƙasar ta Allah ba don Allah ina za ka samu ta duk takanolajin ka ina za ka samu shi don Allah ka sari jikin bishiya ka ɗauki ɓawon ka je ka ko ina za ka je ka nemo wani irin wannan na wata bishiyar da ba Allah ne ya samar da ita ba ta Allah ina za ka samu ba inda za ka samu to shine albari'u shi ya kirkiro abinsa shi ya samar da abin ba wanda ya sanya aka yi kuma bai kwaikwaya a gurin kowa ba amma kai duk abin da kai kwaikwaya kai sai dai ka samo abin ka suranta shi ka lankwasa shi ka yi kaza ka yi kaza ina fata an fahimta ka lankwasa shi ka murɗa shi ya koma abin da kake so amma ka samar da abu wanda ba wanda ya taɓa samar da shi duk duniya wane kai wane babanka wane baban babanka an gane maganar da kyau ko to huwa Allahu allazi huwa Allahu al-khaliqu shine Allah mahalici al-bari'u mai kirkira abubuwa wanda bai kwaikwaya a gurin kowa ba al-musawwiru Allah shine mai surantawa ina fata an fahimta Allah ya ce walaqad khalaqnakum summa نعم Allah madaukakin sarki yace walaqad khalaqnakum haqiqa mu muka halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku a cikin mahaifa shine almusawwir mai suranta mutane yadda ya ga dama wani yayi shi baki wani yayi shi fari wani yayi shi gajere wani yayi shi dogo wani yayi shi wada wani yayi shi garawada wani tsigi tsila wani figau figa tsiyo na fata an fahimta shi ne ke suranta mutane na'am في أي سورة ما شاء
allazi khalaqaka Allah shi ne ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita ka fa adalaka ya tsara ka fi ayyi suratin cikin mafi kyawun sura ma sha a yadda Allah ya ga dama rakkabaka ya gina ka daga kafa da yatsu da gwiwa da kunkumi da ciki da tumbi da kirji da wuya da kai da hannaye da komai rakkabaka tarkibin ka Allah ya gina ka gaba daya yadda ake gina kaza haka shi kuma Allah ya ginin sa a wannan gurin sibgatallah wa man ahsanu min Allah sibga na'am ومن أحسن من الله سبرا Mm.
ونحن له عابدون Allah ya ce rinin Allah kenan rinin Allah na tauhidi rinin Allah na akida Allah ya rina zukatanmu da tauhidi da akida sannan kuma ya zo ya rina fatunmu da baƙaƙe da farare ina fata an fahimta kuma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum ba wai farin ko bakin ba ba wai dogon ko gajeren lutun ko tsigi tsila ba wada ko dara wada ba a'a a gurin Allah kai mai matsayinka kawai shine matsalar ba ruwan Allah da abin nan manzo Allah yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya duba surar jikinku wala ila ajsadikum ko wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum nabiyan Allah annabi yace Allah baya duba surar jikinku kudinku yanayinku gogewarku basirarku duk ba ruwan Allah da wannan Allah yana duba me zukatanku suka kulle me gabobinku suka aikata ne ina fata an gane me zukatanku suka kulle me gaɓoɓinku suka aikata wannan kawai shine abin da Allah zai duba waɗannan abubuwan guda biyu da shi ɗan adam ke fasin a lahira da shi kuma ake disqualifying nashi kana so a yi maka total disqualifying shine ka je da mummunan zuciya kuma ka je da mummunan aiki kana zuwa lahira da waɗannan abubuwan guda biyu you are totally disqualified jahannama billahi alladhi la ilaha illa huwa mutun zai tafi na fata an fahimci magana in kuma kana so a yi maka fasin to ka je da waɗannan abubuwan guda biyu ka je da kubutacciyar zuciya ka je da kyakkyawan aiki zuciyarka lafiya kalo ba shirka ba bid'a ba kwaita ba mugunta ba munafurci ba hasada ba komai ka je ka da tsantsar tauhidi da aƙida malam sannan ka je da ayyuka na gaba sallah azumi zakka aikin hajji biyayyar iyaye zuwa masallaci zuwa tarawihi zuwa tahajjud baka biye waɗancan malamai da suke cewa mu tarawihi ba wajibi ba ce a kan mu kwanciya kawai ba mai mai ta sheka bacci to baka biye waɗannan ba na fata an fahimta amin amin baka biye waɗannan ba kai aiki na gari to shikenan sai Allah ya kubutar da kai insha Allah Allah ya kubutar da mu gaba ke daya shine a wani guri yake cewa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami Allah shine ke suranta ku shine al-musawwir din da ake magana huwa alladhi yusawwirukum fil arhami Allah shi ke suranta ku a cikin cikin iyayenku a cikin mahaifar iyayenku kaifa yasha'u yadda duk ya ga dama shine ma'ana al-musawwir ina fata an fahimta Allah ya ce lahul asmaul husna sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah akwai aya alaramma oh yara minti daya to to akwai ayoyin lahul asma'ul husna din nan kuma wanda su ma mun so mu kawo su kusan guda biyar ne ko shida eh lokaci ya kure yana da sunaye Allah madaukakin sarki masu kyawu na fata an fahimta eh yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da kasai suna wa Allah tasbihi wa huwal azizu shine mabuwayi al hakimu shine mai hikima yan uwa wannan shine karshen wannan tafsiri na wannan sura mun yi waɗannan ayoyin a gurguje saboda ba ma so mu tafi don gobe za mu rufe tafsirin nan insha Allahu ta'ala eh to ba ba ma so mu tafi da kwantan wata aya a wannan sura mun fi so baɗin Allah ya kai mu mu shiga sabuwar sura da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi yafe mana Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu a akwai musa sale batari ya tura naira dubu biyu da ɗari biyar akwai bulama kamsol ya tura naira dubu biyu akwai ina ina baran addu'a na damoyi da yawa allah ya kawo mafita ya turo naira dubu ɗaya to wannan duk sunansa ne ina bara addu'a ko dai jawabi ya yi to allah ya samu dace sai sai sai Rilwanu Isyaku ya tura naira dubu biyu sannan sai Fatima Muhammad ta tura naira ɗari biyar Abubakar Abdullahi Baba naira dubu uku sai Khadija Umar naira ɗari biyar wani bawan Allah ya sa dubu biyu ɗari biyar iyayenta da 'ya'yanta Allah ya yaye musu damuwarsu to wannan mai wannan bayanin ta turo naira dubu biyu ita ma sai hayatu aminu naira dubu ɗaya sai mustapha abdullahi naira ɗari biyu sai nasiru ra, menene rano ibrahim naira ɗari uku sai nura ibrahim muhammad naira dubu biyar sai nafi'u muhammad ina buƙatar addu'a da yawa naira dubu goma allah ya saka da alkhairi sai bello muhammad naira dubu ainihin wato naira ɗari uku sai ummi abdulmumini naira ɗari biyar sai ummi adam abdullahi ta turo naira dubu biyu sai ismail ibrahim muhammad naira ɗari biyar sannan sai wani ya yi transfa na naira dubu goma sha ɗaya naira dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin kai ko dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin sai wani ya yi transfa naira ɗari biyar sai muhammad muhammad ya turo naira dubu ɗaya sai adam muhammad ya haya tura naira ɗari hudu ismail ibrahim muhammad ya tura naira ɗari biyar usman musa ya tura naira dubu ɗaya muhammad garba hamisu ya tura naira dubu biyu sai ibrahim muhammad ya tura naira ɗari biyar sai wani ya yi transfer naira dubu ɗaya total ɗin abin da muka samu yau naira dubu arba'in da biyu da naira ɗari uku da hamsin gaba ɗayan total ɗinmu kuma naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da sittin da uku da ɗari biyu da ashirin da tara Allah ya saka kowa da alheri gobe za mu rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala muna buƙatar duk wanda bai samu isowa ba a sanar da shi ka sanar da yan uwa da abokan arziki gobe rana ce ta kowa da kowa har wanda bai taba zuwa tafsiri ba gobe muna gayyata sa insha Allah Allah ya kawo ku lafiya kuma Allah ya kai mu goben dare da lafiya wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina neman a taya ne da addu'a akan menene yara na Allah ya shirye su ya shiryar da su ya yaye musu masifar da take kansu ga naira dubu biyu haka ne na marayu haka ne ko ba haka ba nan kuma fa menene wani bawan Allah ya turo naira ɗari wani kuma ya turo naira ɗari biyar shi ma to muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi wannan addu'a da ta suka turo cewa Allah ya shiryar da 'ya'ya to muna addu'a duka 'ya'yanmu Allah ya shirya mana da su ya Allah muna roƙonka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka albarkaci iyalan mu ka albarkaci ƴaƴan mu ka albarkaci ilimin mu ka albarkaci dukiyar mu da sana'o'in mu ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci komai namu ya Allah na alheri abin da ke bin mu na sharri Allah ka yi mana maganin sa abin da ke bin mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ka hada mu da shi ya Allah duk karatun da muka yi dinnan abin da muka fassara daidai Allah ka karba mana ka ba mu lada ka sa dan kai muka ya Allah ka sa kuma ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna da mu da muka karanta da alaran ma da je ya ja baki da ku da kuke sauraron mu duka waɗanda suke nan physical da kuma wanda suke sauraron mu na kafofin yada bayanai na zamani duka Allah ya amsa mana gaba daya abinda muka yi na kusakurai da ni da alaran ma duka Allah ya yafe mana kuma da kuka saurara Allah ya yafe mana gaba ki daya Allah kar ya ba ku dama da fahimtar fahimtar wannan kuskuren ku yi aiki da shi ya Allah Allah ya toshe kwakwalanku daga fahimtar kuskuren da muka karantar da ku ya ba ku ikon aiki da abin da yake daidai din ya yafe mana abin da muka kuskure din ya kankare mana zunubanmu ya kai mu baɗin baɗaɗa ya sa da mu za a sake wannan tafsirin hekaru masu yawa masu zuwa ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka mana agaji Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ibadu da muka yi kai jiya fa in dai an dage an yi abin nan ba jiya fa an dace in Allah yadda jiya fa a jiya in Allah da lailatul qadr ne aka ramaka Allah wanda ya bacci jiya an yi bacci da hidillahi lazi gaskiya wanda ya bacci jiya an yi bacci da shi ko tarawihi in ka samu jiya to wallahi ka haye da izinin Allah in Allah ya yarda to muna addu'a Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya ƙara nuna mana irin waɗannan darare ya Allah Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi